وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ديغا وتن أكو آه وتن ربيع الأول ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة نادى هكرا دبو ديا دا دليه دا أربعين دا بيار wanda ya zo daidai da 26 ga watan tara a gregorian kalanda 2023 wannan shine kasadinmu na 94 daga cikin jeren giyar karatattukan littafin abinan alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan sujudu sahu wato sujjadar rafkanuwa mun tattauna matsaloli masu ɗumbin yawa dangane da wannan sujjada ko wannan babi kuma muna ganin yau za mu ƙarasa ko mu ci gaba idan ma ba mu ƙarasa ba ya zamto dai a mun ci gaba da abin da muke tattaunawa za mu tashi kan matsala ta hudu daga cikin abubuwan da ke jawo sujudu sahau ban manta ba mun yi magana akan abu na farko cewa annabi yakan yi sujjada rafkanwa idan qama min raka'atai al-fariḍa idan ya tashi daga raka'o'i guda biyu na farilla yakan yi sujjada idan har ya manta mun yi akan idan salla khamsan idan annabi ya sallaci biyar a maimakon hudu yakan yi sujjadar rafkanwa mun yi magana akan idan sallama min raka'atayn aw thalathan idan ya sallame daga raka'a guda biyu ko kuma guda uku nan ma yakan yi sujjadar rafkanwa kuma mun yi bayani dangane da bambancin kabli da ba'adi muka ce abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi nakasu ko tawaya ko ragewa shine abubuwan da suka shafi kabili abun da kuma da ya shafi kare-kare to su ne abin da ya shafi ba'adi kuma muka ce ita ba'adi yawanci takan zo a madadin kabili duk da cewa an firin jayar da bangaren kabili akan ba'adi na fata an fahimta amma wasu lokuta dalili ke sawa wani lokaci mutum zai iya yin kabili a madadin ba'adi a zai iya yin ba'adi a madadin kabili saboda wasu dalilai kamar yadda za mu zo mu ambata kafin mu kawo mun yi magana a gaɓoɓi guda kusan bakwai wanda suna da alaƙa da kabili sannan muka yi magana a kan gaɓoɓi guda biyu wanda suke da alaƙa da ɓangaren ba'adi sannan muka ce akwai wasu abubuwa da ake musu sujjada su takwas wanda yau za mu tattauna su amma kafin mu zo kansu za mu taɓa kaɗan daga cikin hadisan da suke magana akan waɗannan wannan sujjada mai muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce idan lam yadri kam salla idan annabi bai san nawa ya sallata ba ko idan baka san nawa ka sallata ba to nan ma akwai sujjada an ibrahima an alqamata qala qala abdullahi صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين حديث يا تبتا النبي يكن يسجد جماعة إذا لم يدري كم صلى idan bai san nawa ma ya sallata ba dama rafkanuwa kashi-kashi ce akwai rafkanuwar da ka san mai kamanta ko to kuma tun da ka san mai kamanta ai ka san mai za ka yi a madadin wannan idan na sujjadar kabili ne ka san kabili za ka yi in na ba'adi ne ka san mai za ka yi ba'adi za ka yi to haka idan annabi ya sallaci sallah sai ya zama bai ma iya tuna nawa ya sallata daga cikin salloli ba to yakan yi sujjada to shine za mu tattauna hadisi daga alqama a daga ibrahim daga alqama yake cewa qala abdullahi abdullahi yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi salla qala ibrahim ibrahim marawaitin hadisi yace zada auna qasa wato shakkar rawi kenan ya ƙara ko kuma dai ya rage wani abu an gane ma sallama ƙila lahu ya rasulallah lokacin da ya idar da sallama ya sallame sai aka ce ya manzan Allah a hadatha fi salati shay'un shin wani abu ya faru a sallah ne qala wa ma zaka sai ce to me ya faru kuwa haka bayan ya sallame kenan ko kaga yanzu kenan ko da abin da ya kama shi sujjadar ƙabuli zai yi misali a ce ya rage wani abu ne ina fata an gane to yanzu tun da an riga an sallame yanzu ne aka tuno me ya faru ko to kaga dole babu maganan a yi ribas a mai da sallar baya wata sujjada ce za ta mai gurbin wannan ba a ne ba yadda aka iya ina fata an fahimci magana so don haka sai ya ce wa ma za ka me ya faru ƙalu sallaita kaza wa kaza sai suka ce kayi sallah kaza da kaza suka tuna masa abin da ya faru fatan na rijilaihi annabi sai ya kafe kafafunsa guda biyu wastaqbala alqibla ya fuskanci ina alqibla wasajada sajadataini sai ya sujjada guda biyu thumma sallama sa'annan sai ya ne sai ya sallame da haka idan aka samu rafkanwa a sallah ko aka samu wata matsala ta faru matukar liman bai riga ya ankara ba har sanda aka sallame to kawai ba a ne maganin wannan matsalar kun gane magana da kyau ko da kuma abin da ya faru din abin da zai maye gurbinsa menene kabili ne to in har ba a riga aka ankara ba liman bai riga ya ankara ba har aka sallame to abin da zai magance wannan shine menene shine ba adi thumma aqbala alaina biwajhihi faqala a sallaita kaza wa kaza fasanna rijlaihi wastaqbala al-qibla wa sajada sajadatayn thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi marawaicin hadisi yace sa'annan sai annabi ya juyo da fuskar sa ya kalle mu fa qala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un an ba'atukum bihi ku sani cewa inda a ce wani abu ya faru a sallah to ai za zan ba ku labarin cewa ga abin da ya faru don haka ban iya gane me ya faru ba ban iya fahimtar me ya faru na matsalar nan ba da na sani da na gaya muku walakin inna ma ana basharu sai manzo Allah ya ce amma ku sani ni dan adam ne kamar ku an sa kamatan sauna nakan yi mantuwa kamar yadda kuke mantuwa an gane ku akwai wani hadisi da ya zo a cikin muwadda ta imam malik malamai suna da magana akan rashin ingancinsa shine inni la'unassa ko la'inni la'unsa li'asunna akan mantar da ni wani lokaci in faɗa muku wata sunna malamai suka ce wannan hadisi akwai makala a kan shi amma mantuwa ta normal mantuwa irin yadda ɗan adam ke mantuwa ya rafkanwa a sallah ko ya manta da wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abin yana samun shi ina fata an gane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na mutum ne dan uwanku kamar kamar yadda kuke mutane haka nake mutum irin abin da ke zakke muku na dan adamtaka ni ma yakan zakke mun wani lokaci dan haka daga cikin aqidar mu ahlus sunna annabi yakan yi mantuwa kuma a tunatar da shi kuma in ya tuna yayi wannan abin da ya manta idan a cikin ibada ne ko a cikin zamantakewa ko a cikin mu'amala yau da gobe kuma annabi bai san gaibu ba da ya san gaibu da abubuwa da yawa ba za su same shi ba walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani su ko fa idza nasitu fadhakkiruni annabi yace idan na manta to ku menene ku tunatar da ni ku ce wane ya rasulullah ka manta kaza ka manta kaza ina fata an gane wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayanku ya samu shakka a cikin sallar shi ma'ana yana kokwanto kaza ne ya faru ko kaza fal ya taharra sawaba to ya nemo meye daidai din ya gama nazari to me yake tsammanin shi ne daidai ina fata an gane falyutimma alaihi idan Allah ya sa ya gano me ya faru to ya cikata abin da ya manta idan misali yana tunanin ya yi rafkanuwa a sallah sai ya ƙoƙarin ya gano wacce kala ce rage wani abu ya yi ko ƙara wani abu ya yi sai kuma Allah ya sa ya gano lalle ragewar ya yi ko kuma menene ƙarawar ya yi to sai ya yi gini akan wannan ƙarawar ko wannan ragewar an gane magana da kyau ko fal ya taharrar sawaba fal yutimma alaihi sai ya cika ta sallarsa akan abin da ya gano thumma liyasjud sajadataini sannan sai ya sujjada guda nawa to anan idan mutum yayi mantuwa ko rafkanwa a sallah sai ya gano abin da yayi ragewa yayi to wata sujjada zai yi kenan eh kabili zai yi ko kuma da ya zo sai ya gano abin da yayi ƙari ne yayi to wata sujjada zai yi kenan ba'adi to sai kuma ya zama bai gano me ya faru ba yayi yayi ya gano amma bai gano me ya faru ba to wata sujada zai nan kuma ba da zai na fata an gane yauwa kawai zai dai cikata abin da yake da yaƙinin shi ya faru ya ƙarasa sallar sannan daga baya sai ya sujadar menene ba na fata an gane Allah ya shiryar da mu to sai malam ya ce mu saurari wannan maganar da kyau domin za ta warware mana waɗannan matsalolin da muke tattaunawa malam ya ce wata harri ya kuni bi an ya tazakkara ma ƙara'a bihi fi sala yadda zai ya gano me ya faru zai tuna me ya karanta a cikin sallah ina fata an gane abinda za ka tuna shin wannan raka'ar da na gama karatunta a bayyana ne ko a ɓoye kaga idan a bayyana kai in abin nan magarba ne ko isha ai za ka gane cewa kana cikin rakawai guda biyun farko ne ko ko kuma ka tuna shin da ka karanta fatiha ka karanta sura ko kuma a'a iya fatiha ka karanta ko da kuwa karatun ba a bayyana ba ne to daga nan za ka gane ko dai a raka'a ta kusa da ta ƙarshe ko kuma a raka'ar menene ne raka'ar ƙarshe ta hanyar abin da ka karanta za ka gano a wacce gaba kake malam yana faɗin abin da za a yi a gano ina matsalar take fa yadhkuru annahu qara'a bi surataini fi raka'ataini malam yace kaga anan zai tuna cewa lalle ya karanta surori guda biyu a raka'o'i guda biyu fa ya alamu annahu salla raka'ataini la raka'atan to anan zai gano cewa lalle yayi raka'o'i guda biyu ne ba wai raka'a nawa ba ba raka'a ɗaya ba wa qad yadhkuru annahu tashahhada at-tashahhud al-awwal wani lokaci idan ya tahi nazarin zai tunanin wannan fado ana maganar kana cikin sallan ne zaka tuno wacce gaba take ne ka a wacce gaba wannan matsalar ta same ka ba wai sai ka idar bane in ka idar kan duk wani tunani barshi kawai kai sujjadar menene ba'adi amma kafin ka idar sai abin ya faɗo ma cewa fa lalle kayi rafkanwa to anan ne zaka tuno wacce matsala ce ta faru don haka a ƙarƙashin haka wacce sujjada za ta maye gurbin abin da ya faru da kai ban gane ko kun fahimta ba yauwa yana fam formula yadda za a gano kuskuren da ya faru da rafkanuwar da ta faru an gane to shine yake cewa wa qad yadhkuru annahu tashahhuda tashahhada tashahhud al-awwal wani lokaci zai tuna cewa yayi tahiya kuma tahiyar ta farko fa ya alamu annahu salla ithnaini to anan zai gane cewa faraka au'i guda biyu yayi la wahidatan ba wai guda ɗaya ba ina fata an fahimta sannan yace wa annahu wa annahu salla thalathan la ithnaini kuma zai gane cewa lalle yayi raka'o'i guda uku ne ba wai guda biyu ba anan a cikin haka zai iya ganowa wa qad yadhkuru annahu qara'a al-fatihata wahadaha fi raka'atin to a wani lokaci a cikin tunaninsa kuma zai tuno cewa ya karanta fatiha ne ita kaɗai a cikin raka'a sun mafi raka'atin sannan ya karanta a cikin wata raka'a fa ya alamu annahu salla arba Allah talatan a nan kuma zai gano tun da fatiha biyu yayi to yanzu a raka'a ta nawa wannan matsalar ta same shi ta uku ko ta hudu ina fata an gane to sai malam ya ce dash dash dash ya dige dige ma'ana wa haka ba ma'ana kai ka ƙara wannan an kawo ma misali ne yadda zaka gane ina matsala ta same ka wa haka ba malam ya ce haka dai zai tattanowa har ya gano ina ne matsala fa idza taharra alladhi huwa aqrabu ila sawabi to idan har ya iya ganowa ya iya fahimtar menene yake kusa da daidai akan abin da ya faru azalar shakka to daga nan kaga ya gusar da menene ya gusar da shakkar da take damunsa wala farqa fi hadha baina an yakuna imaman aw munfarida malam yace wannan nazarin da wannan tunanin ba bambanci tsakanin wanda ke sallah shi kadai da liman wanda yake tare da mamu za ka yi nazarin har ka gano ina kake sannan kuma ka gina akan wannan to sai malam ya kara cewa fa idza taharra wa lam yurajjih ko wa lam yatarajjah indahu shay'un to idan kuma ya yi tunanin ya yi tunanin sai bai gano menene ya rinjayar ko ya rinjaya akan nazarinsa da tunaninsa ba yana ta kokarin ya gano wannan kuskure wannan matsala ta faru sai kuma ya gama nazarinsa bai gano ba bana alal yaqini to anan kuma sai ya gina akan menene yaqini menene yaqini wa huwa al sai ya dauka cewa to yanzu duk ma yadda aka yi dai shine sallar sannan yanzu a raka'ar farko yake ko a raka'a hudu yake ina fata kuna fahimta sai ya kasa gane me hakikanin da ya faru sai ya dauka cewa to yana kan mafi karanci to me mafi karanci shine raka'a daya jama'a kun fahimci maganar da ke ku sai ya gina akan mafi karancin abin da da ya sallata wa huwa al-aqal kama fil hadith kamar yadda ya zo a cikin ainihin wato hadisi an gane magana da ke ku to a karkashin wannan kamar yadda muka yi tambaya dazu idan ya gina akan mafi karanci eh sannan ya gane cewa raka'a ɗaya kawai zai gina akan yanzu yana raka'ar farko ne ko da kwa raka'a biyu yayi ko kuma uku yayi to me zai yi to ga hadisi an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abu sa'id al-khudri yace annabi ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku ya shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla amma bai gano nawa ya sallata ba salatan shin uku ya sallata am arba'an ko kuma hudu ya sallata fal yatrahi shakka to ya jefar da shakkar da yake yi wal yabna ala mastaiqana yayi gini akan abin da yake da yaqini akan sa shine ma'anar ya gina akan mafi karanci thumma yasjudu sajdatayni qabla an yusallima to amma zai yi sujada guda biyu ne kafin ya menene to maganar da kuka faɗa da dama na barku ne cewa in mutum bai gano menene ya manta a cikin sallah ba ba sujadar ba adi zai yi ba kabuli zai yi domin ana rinjayar da sujadar menene kabuli ne a duk abin da ya faru akan matsala musamman abin da aka kasa ganewa amma in an riga an fita daga ina daga sallah sannan abin ya faɗo to nan kuma dama babu wani abin da zai magance wannan matsalar sai ba a yi jama'a kun fahimci magana da ku so idan ka ka kasa gane me ka manta a sallah ka kasa gane wacce gaba kake to kawai ka gina akan mafi karanci in ka gina akan mafi karanci sai ka karasa zuwa ga abin da kake tunanin shine daidai shine ka cika sallar ka misali raka'a biyu sai kai he ka rude ma take abin nan kai gama wannan nazartar da cewa shin kan wannan raka'an da nayi din nan da Fatiha da sura na karanta ko iya Fatiha na karanta wanda wannan shi zai baka a raka'a ta uku kake ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu ina fata an gane shin Fatiha guda biyu na karanta wannan ta biyu na karanta ko ta ɗaya ne in ta ɗaya ne to kana raka'a ta uku kenan in fatiha ta biyu ka karanta a wannan kana tunanin ba kafin wannan ka karanta fatiha to sai ka tuna cewa to lalle kana raka'a ta hudu ko to sai duk ka gama tunaninka baka gano wannan ba sai ka cika ta ka gini akan mafi karanci sai ka sallame abin nan kai sujjada kabili sannan sai ka menene sai kai sallama fa in kana salla khamsan to a ƙarƙashin wannan annabi ya ce idan mutum a cikin haƙiƙanin al'amari domin dole daga ƙarshe dai zai bayyana ko da kai baka gano ba to ɗayan biyu dai za ta faru ko dai ka ƙara akan abin da ya kamata a ce ka yi misali kaga ka- ka- ka- raka'a hudu kai a hakikanin gaskiya amma nazarin ka sai ya baka baka gane nawa kai ba idan ka ƙara raka'a ɗaya yanzu ya zama nawa kenan ya zama biyar tun da rashin ganowa ne yasa baka gane me kai ba ban gane ko kun fahimta ba yauwa so a ƙarƙashin wannan kaga in ka ƙara kayi biyar ne idan kuma misali uku kai ka ga kasa tuna nawa ne ƙarshe dai ka yanke cewa to bari ka yi ƙari ka gina akan mafi karanci kenan ko kaga yanzu kayi raka'a nawa kenan kayi raka'a hudu yanzu sallar ka ta cika daidai kenan to menene sai annabi ya ce fa in kana qad abin nan salla khamsan idan ya sallaci biyar ne to shafa'ana lahu salatahu wannan ta zamanto kamar an ainihin wato kubutar masa da sallarsa ina fata an fahimta wato sallarsa ta zo daidai wannan sujjada guda biyu da zai yi kaga sun magance masa waccar matsala da ta faru na ƙari da yayi na wannan raka'a guda ɗaya wa in kana salla itmaman li arba'in idan kuma ya cika ta sallah ce guda hudu da ya gama tunani bai gano ba sai ya ƙara ɗaya sai ya zama ɗayar ta zama cikatan raka'a hudunsa da ya dama ya kamata ya yi kana ta targhimar lishaifani waɗannan sujjada guda biyu sun zamanto kamar ya kunyata menene shaidan ne ya turmusa hancin shaidan a menene a ƙasa shaidan bai yi nasara a kansa ba kenan ko ragima an fuhu kenan ko to idan wannan ta faru ya zama targhimar lishaifani na fata an gane magana wato ita sujjadar ɗayan biyu ko dai ta zamanto ta maka ta zama waraka daga ƙarin da kai na raka'a ɗayan nan ko kuma ta zamanto kunyata shaidan ka ƙara ɗaya kuma ka yi sujjada guda biyu ka kunyata shaidan ka turmusa hannun a abin nan hancinsa a ƙasa bai yi nasara a kanka wajen ɓata maka menene ba ina fata an gane maganar da kyau Allah ya shiryar da mu to za mu shiga hukumu sujudu sahau wato hukuncin wannan sujjada ta sahau amma kafin mu shiga ga bayanai kamar yadda ne mana alkawari wancan sati na faɗa mana akwai wasu abubuwa guda bakwai waɗanda idan suka faru a sallah sujjadar meye mutum zai yi eh sujjadar kabili zai yi na farko muka ce naqasun muhaqqaqun naqasun muhaqqaqun wato ragin da ka tabbatar ragi kai ka tabbata baka da kokwanto ragi kai me za ka yi a nan kabil za ka yi na biyu na ƙasun mashkukun ragin da kana da shakka a kansa baka da tabbas me zai magance maka wannan shi ma kabili ina maimaitawa ne saboda a riƙe ina fata an fahimta na uku na ƙasun wa ziyadatun muhaƙaƙani ga ragi ga ƙari kuma ka tabbatar sun faru ka tabbatar ka yi ragi kuma ka tabbatar ka yi menene ka yi ƙari nan ma me za ka yi za ka yi sujjadar ƙabili ina fata an fahimta na hudu na ƙasun wa ziyadatun mashkukani ƙari da ragi amma duk kana shakka ba ka da tabbas ka yi ragi ka yi ƙari amma duk ba ka da menene a kansu tabbas shakka take yi akan ƙarin da ragin gaba ɗaya shi ma me za ka yi magance maka wannan shi ne sujjadar ƙabili ina fata an fahimta sannan sai naƙasun muhaƙaƙun wa ziyadatun mashkukun kayi ƙari wanda kana da tabbas amma kayi rage amma kana da menene shakka a kai to shi ma menene za ka yi ina fata an fahimta sannan sai na shida naqasun mashkukun wa ziyadatul muhaqqaqa wato juya wancan ne wancan naqasun mashkukun abin muhaqqaqun wa ziyadatun mashkukatun nan kuma naqasun mashkukun wa ziyadatun muhaqqaqa dukkan su ne zaka yi zaka yi sujjada qabli ne to shine na bakwai din su malamai suka ce sahafi salati ya manta yayi rafuwa a cikin sallah amma la ya jiri a naƙasa amzada bai sani ba ƙari ya ko kuma menene ragi to shine hadisin da muka karanta yanzu da ku nan ma sujjadar menene zai yi kabili zai yi sai dai fa idan ya riga ya sallame bai yi kabulin ba sai kuma ya tuno cewa fa ya yi ya fi wani abu ya same shi a sallah amma fa shi kansa bai gama gano menene ba to tunda an riga an sallame ya kaga ba za a yi riba a koma baya ba dole me za a yi a gurin a madadin wannan ba a za a yi jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku to sai abu guda biyu da malamai suka faɗa wanda su kuma su ne inda ba a take biyowa baya shine ziyadatun muhaqqaqa wa naqasun abin nan wa ziyadatun mashkuka ziyadatun muhaqqaqa idan mutum ya yi ƙari kuma ya tabbatar to me zai yi anan kuma ba a zai yi haka idan mutum ya yi ƙari amma yana da menene a kai shakka to nan ma menene zai yi jama'a kun fahimci maganar da kyau ku yauwa zai yi ba'adi ya tabbatar abinan can rage ya yi tabbatar da rage zai yi kabili nan kuma ƙari ya tabbatar da ƙari zai yi menene jama'a ana fahimtar maganar da kyau ku to to sai muka ce amma akwai wasu abubuwa su kuma su takwas wanda malamai suka ce su kuma ana musu sujjada sai dai suna da bambanci da waɗannan abubuwan da muka ambata abu na farko daga cikinsu shine a wato asirru wa sura na farko asirru wa sura guri ne wanda ake sirrantawa daga tayi kai kuma sai kai menene sai ka bayyana jama'a kun fahimci maganar da ke ku to yanzu bayyanawar kan nan ragi ne ko ƙari ƙari ne kai to a karkashin wannan wacce sujjada za ka yi kenan eh ba adi za ka yi shine abin da malamai suka tabbatar guri ne wanda ake sirrantawa sai ka me sai ka bayyana kaga za ka menene ne to sai kuma sura abu na biyu mutum ne ya zo sai karantun fatiha amma bai karanta menene ba sura ba karatun sura sunna ne ba wajibi ba ne to amma sai baka yi shi ba to a nan me kai eh ka karanta fatiha ba karanta sura ba ka yi ragi to me za ka yi a nan kuma eh har yanzu ba kwa gane inda za a yi ba'adi da inda za a yi kabuli idan aka yi ragi me ake yi in aka yi ragi kabuli za a yi in aka yi kari fa to yanzu ka karanta sura sai ba karanta fatiha ba ragi kai jama'a ragi kai don haka me za ka yi kabul za ka yi kabul za ka yi ina fata an fahimta wannan abu biyu kenan asirru wa sura abu na biyu suka ce shine at-tashahhud al-awwal wa at-tashahhud al-thani at-tashahhud al-awwal tahiyan farko sai mutum ya ne ya manta bai yi ta ba me zai yi التشهد الأول تهيا فرقو بكيت با فاكي سدد قبلني ده الله كدنك فهمتر أبنى na fata an fahimta sannan a tashahudu thani tahiya ta biyu sai baka yi ta ba to amma tambaya a nan zai yiwu mutum ya yi sallah bai tahiyan karshe ba daga zamanka kawai sai ka buga sallama eh zai iya yiwa ku saboda ita ta hiyan farko tahiyan farko zai iya yiwa daga dawarka daga raka'a ta biyu maimakon ka zauna kai tahiya sai ka me sai ka miƙe kuma baka tahi tunawa ba har sai da ka zo ta me ta ƙarshe wala Allah eh amma tahiya ta biyu kana zama ai ka ka san za ka yi tahiya ai to in ka kaddara baka yi ba fa to a nan ne sai malamai suka ce idan ka tuno kafin ka sallame ai kaga za ka yi ta tun da dama kana zaune amma in ka riga kuma ka me ka sallame duk da cewa ƙabli ne amma me za ka yi ba da za ka yi an gane maganar da kyau ko yawwa to haka ta hiyan farko ka riga ka wuce baka yi ta ba kaga ka rage wani abu kaga sujjada me za ka yi abu da za ka yi tunda ka rage na fata an gane amma ta hiyan karshe ɗayan biyu ne ko dai kana zama ƙoƙarin kana ƙoƙarin sallama sai ka tuno cewa lallai ai baka yi ta hiyan karshe ba kaga sai ka yi kayar ka amma in ka riga ka sallame baka yi ba sai kai menene sujjadan ba'adi an gane magana da ke ko Allah ya shirye da mu abu na hudu da na biyar ko na biyar da na shida kai shine aljulusu wal jaharatu aljulusu wal jahara zama ne sai baka yi shi ba gurin da ya kamata ka zauna sai baka zauna ba yi zama ne kawai ko na tahiya ko na sujjada sai baka yi ba to shi wacce sutura za a yi masa kabir za a yi masa ko malam abdulkadir eh yauwa in kuma an riga an fita fa to da Allah ku rike wannan formula ku dinga kula da waɗannan abubuwan abun mai sauki ne amma sai ka dan nusu ina fata an fahimta to sai aljaharu ko aljaharatu bayyanawa ɗazu mun ce gurin da ake menene sirrantawa sai ka bayyana ko sai muka ce kayi ne kayi ƙari a nan muka ce wata sujjada za ka yi ba a za ka yi to a nan kuma misali gurin da ake menene bayyanawa ne sai ka ne sai ka sirranta to a nan me ka yi kayi ragi wata sujjada za ka yi kenan kabil za ka yi an gane magana da kyau ko abu na bakwai na kana rubutu baka ji mai maka faɗa ba malam yusuf eh muna magana akan aljulusu abu na biyar da na shida aljulusu zama ka ji wannan kan aiko wahi aljaharatu ko aljaharu bayyanawa ɗazu mun ce idan gurin sirrantawa ne gurin bayyanawa ne sai ka sirranta kaga ka ƙara murya ko ba haka ba a sirru kenan ka sirranta gurin bayyana kai sai ka sirranta kaga ka rage ko to muka ce za ka yi sujjadar menene yawwa to a nan kuma gurin bayyanawa ne sai ka me sai ka sirranta aljaharu kenan to kaga a nan karuwar muryarka ya zama menene kenan ya zama ƙari tunda gurin sirranta shi za a yi sai ka ƙara da ɗaga murya to a nan kaga me ka yi ka ƙara murya ka ƙara sauti kenan to a nan me wanda sujjada za ka yi shine muka ce ba adi mutum zai yi ina fata an gane a kabili kai za ka yi sori kabili kabili ba adi kar ku juya abin kar ko ni ne na juya abin ne ko ni ne na juya ku yawwa yawwa ni ne na juya ɗazumin ce ɗazu mun ce gurin menene sirrantawa sai ka me sai ka bayyana bayyanawarka ya zama me me wacce su zira za a yi nan kuma gurin sirrantawa sai ka ɓoye gurin bayyanawa kai sai ka ɓoye to nan ka yi menene kenan don haka kabul za ka yi ina fata an gane to sai abu na bakwai da na nawa da na takwas shine at-takbiru wat-tahmid at-takbiru wat-tahmid a takbir malamai suka ce banda kabbaran harama don ita kan in baka yi ta ba to ai baka ma shigo sallar ba so ba da ita ake magana ba ana maganan kabbara ta menene yauwa ta shi- cikin sallah ko dai kabbaran tafiya ruku'u ko kuma a kabbaran dagowa sami Allahu liman hamidahu shine at-tahmid to amma nan kuma suka ce dole sai idan guda biyu ka manta daga ciki in ka manta kabbara biyu a ciki ko dai kabbarar tafiya sujjada ko kabbarar dagowa daga sujjada ko kabbarar tafiya ruku'u na fata an gane da shauransu sai ka manta biyu to anan za ka yi sujjadar menene za ka yi kabili ne an gane ko kuma at-tahmid fadin sami Allahu liman hamidahu ka ɗago daga ruku'u sai baka ce sami Allahu liman hamidahu ba shi ma sai ya faru guda nawa guda biyu to sannan sai kai sujjada menene kun gane magana sai kai sujjada kabuli to amma suka ce idan ka manta kabbara kwaya ɗaya tahmidi kwaya ɗaya sun zama nawa nan ma za ka yi sujjada duk da cewa ɗaɗɗaya ne amma in an haɗa sun zama su nawa su biyu kun gane magana da kyau ko amma in ɗaya ɗaya ne ko in ɗaya ne tak ka manta ko ka manta tahmidi guda ɗaya ko ka manta takbiri kwaya ɗaya banda na harama na harama to a nan baka da menene a kanka wasu malamai ma suka ce in kai sujada sallar ta ɓaci tunda guda ɗaya ne eh na'am wa alaikum salam na'am eh eh eh no, me- da ka sirranta din gurin kun ji tambayar da yayi gurin sirrantawa ne sai ya bayyana yana cikin bayyanawa sai ya tuna fago nan gurin sirrantawa ne sai ya shiru sai ya ci gaba da sirrinsa yayi me yayi kari a karkashin wannan ko harafi ɗaya ka faɗa ai ka ƙara wani abu na fata an fahimci magana yawwa na'am na'am eh Allahu akbar ka ɗauke mai mafan sami Allahu liman hamidahu sai kai kabbara a gurin ba ka da sujjada insha Allah tunda guda ɗaya ne na'am wa alaikum salam eh eh sai me annabi yana karatu sai me sai bayyana aya eh eh to amma kuma wannan yana da alaka da idan misali ai ka san komai innamal a'malu bin niyyati idan misali ka yi niyyar bayyanawar kamar yadda annabi yake bayyana kaga wannan ka san me kake ciki dama kuma irin wannan dama dole idan ma- kai liman ne za ka yi wa mamunka bayani saboda su gane cewa ba rafkanuwa kai ba in kuma kai kaɗai ne wannan baka da matsala amma idan dai ba ƙudurta hakan kai ba kana ƙoƙarin sirrantawar sai ka bayyana dole su dada ta kama ka na fata an gane wallahu ta'ala a'lam amma in ka kudurta dama za ka yi aiki da sunnar annabi cewa wani lokaci annabi gurin da ake sirranta karatu sai ya bayyana aya ɗaya ko biyu haka ya tabbata a sunna manzo Allah yana haka to idan da wannan abu na ɗin kai ba tare da ka mantawa kai ko rafkanuwa kai ba ba wata sujjada a kanka insha Allah Allah ya saka da alheri wa alaikum salam jilsatul istira to mu dai annabi ya koyar da mu mu yi ta so istira hadisai ingantattu sun zo dangane da wannan kuma na karanta muku anan anan littafin ma mun karanta shi kuma da na zo wannan babin sanda na fada da bayani akai cewa jilsatul istirah kai wasu malamai ma suka ce kiranta jilsatul istirah wato kamar ba ma haka ya kamata a kira ba jilsatul sunna ya kamata a kira ta yauwa na eh yana tambaya ne akan jilsatul istira ai idan kai ruku'u ka dago ka sakewa ruku'u me ke gabanka miƙewa ka je ka kawo raka'a ta biyu To- a kai sujada sorry kai sujada ta farko ka dago ka sake yin sujada ka dago me ke gabanka in dai ba raka'a ta biyu bane ai abin da ke gabanka shine tashi ka kawo raka'a ta biyu ko ko kuma in ba raka'a ta hudu bane in dai raka'a ta uku ne kaga ta ake zaka ka kawo ta nawa to sai ka koma ka zauna dama wannan gurbin su ne ake sujudul israha guda biyu in ka gama raka'ar farko kafin ka kawo ta biyu sai ka zauna sannan sai ka sake yunkura ka tashi haka in kai raka'a ta uku kafin ka kawo ta hudu sai ka zauna bayan ka gama sujjada guda biyu sai ka zauna sannan daga baya sai ka yunkura ka tashi to wannan zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi a gaban sahabbai sahabbai sun yi ta koyi da shi tun kafin ma ya rasu kuma bai hana su ba bai ce abin da suke ba daidai bane ba sannan su waɗanda suke cewa ƙari ne shi yasa na ce muku idan za a yi magana akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadoji akwai abubuwa da yawa da zaka cire wanda mutane suke wanda ba daidai bane ko kuma abubuwan da zaka yi adin din su ka karo su wanda annabi yana yi mutane ba sa yin su ina fata an gane so karkashin wannan za ka yi sujjar abin nan zama zirtatu israha ɗinka ko mu ce zirtatu sinna kuma baka da wani abin nan sujjada da za ka yi na cewa wai ka ƙara wani abu so malaman fikihu Allah ya saka muku shugaban fakihan duniya annabi Muhammadu yana wannan zama kuma bai ce idan an yi sai an yi wata sujjada ba babu wani ƙari sunnar manzan Allah ne har ma malamai suna cewa idan limamin ka baya yi shin za ka iya yi ko ba za ka yi ba magana mafi inganci ko limamin ka baya yi za ka iya yin zirtatu sunnar ka baka da matsala idan ya ce ka saba wa liman to shi kuma sai ka ce kai kuma liman ka saba manzan Allah ko ba haka bane to da kai da ka saba mishi da shi da ya saba manzan Allah wanne ya fi laifi ya fi ka laifi saboda haka idan ya miƙe kai kuma ka zauna kai zirtazu isra haka sannan ka yunkura daga baya ka tashi wannan shine abin da ya tabbata a sunna saboda haka kuma idan kai wannan ba wani ƙari da kai balantana a ce tunda ka ƙara wani abu sai ka yi sujjadar ba a ji babu wannan kun gane maganar da ke ku yauwa a ai bari ka jima yana sunnar abin nan menene runguma hannu akwai wanda suka fassara da cewa al'itimadu ne fi sala wai dogaruwa ne a sallah ka san an hana idan za ka yi sallah ka dogaru da wani abu in bukatar zama ne ka zauna na fata an fahimta yauwa wal dulusu bi ghairi istimadi ko i'timadi wato da zama ba tare da jingino abin nan jingino ba wal qiyamu bil i'timad bistinadi ko wa bi ghairi al istinadi wato zama ba tare da jingino ba da kuma tsayuwa ba tare da jingino ba so a karkashin wannan idan ka runguma hannunka haka baka jingini da komai ba kayi sunnar manzon Allah amma akwai malaman da suke ganin cewa yin hakan ai jingino ne ka jinginu ne kawai ba sa so su yi aiki da sunnan ne ya suka kawo wannan ta'awilin a gani so Allah ya shirye da mu a yan uwa wannan shine a takaice abin da zamu taba a yau akwai abin da nake so na shigar mana a na shigar da shi kuma a nan zan zamu dakata an dai ji waɗannan abubuwa guda takwas aiko yauwa wanda idan mutum ya abin ya same shi dole akwai sujjada ko waɗanda sujjada ce ta kabili akwai kuma waɗanda sujjada ce ta ta ainihin wato ba'adi amma dai kabili sun fi yawa saboda an furin jayi da kabili akan ba'adi ita ba'adi yawanci takan zo ne idan matsalar ta zamanto babu yadda za a yi a mayar gurbin wannan sai dai idan an yi sujjada ba'adi din wallahu ta'ala a'lam Allah ya shirye da wa alaikum salam to Allah ya sa ina da amsa daga kanka kuma za mu ci gaba da wani abu daban na'am eh eh eh kana jin karatun sai yana me yana bayyana eh to a ƙarƙashin wannan akwai matsaloli guda biyu akwai waɗanda suke yin haka da gangan gaskiya idan da gangan ne wannan kuskure ne wani za ka ga idan yana sallah gurin da ake sirrantawa ma yana bayyana ko in yi ruku'u za ka ji yana addu'o'in da yake a ruku'u suna fitowa to gaskiya wannan kuskure ne in dai da gangan ne amma akwai waɗanda ɗabi'unsu da yanayin muryarsu su suna yi a hakan fa suna ganin sun sirranta maka ne su ma ba sa sanin lokacin da abin yake fita wani yake ji ban gane ko kun fahimta ba to in wannan ne to malamai suka ce ba za a kama mutum da wannan ba kamar zama ne a sallah ai mun koyar da nau'in zama guda hudu a nan akwai at-tawarruk akwai at-tarabbu akwai al-iftirash akwai al-iqa'a ko sai muka ce amma duk da waɗannan abubuwa da suna ta koyar a zama a sallah idan gaɓoɓin jikinka ba zai iya lankwasuwa ka yi su yadda aka koyar ɗin nan ba ka zauna duk yadda ya kamata ka zauna ba ka da matsala kuma sallar ka ta yi saboda wa ma ja'ala Allahu menene ma ja'ala Allahu yawa ma ja'ala Allahu wannan ayar a ba ita ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraji millata abikum ibrahim Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba abinda duk zaka iya addini shi zaka yi ina fata an gane so in gabarka ko kiba ko wani abu makamancin haka ko ciwon kafa ko ka taba karyewa ko dai wani abu daga cikin irin wannan yasa ba za ka iya lankwasa gabarka ka zauna yadda sunna ta koyar ba kai yadda kake bukata kawai yadda za ka zauna lafiya kuma sallar ka ta yi to haka idan duk abin da ba wai da gangan mutum ya yi ba yanayi ne ya kai shi ko kuma yanayin halittarsa ko muryarsa ko kuma gaɓoɓinsa wannan ba a kama shi da shi a sallah amma idan abin ya zama shegantaka da tsiya to wallahi in kai ku Allah zai kama ka ko kuma ma a ki karɓar sallar gabaki ɗaya a sirrantawa kamala amina ai duk wanda ya ji sirrantawa kalmar sirrantawa ya san me ake nufi da sirrantawa sirrantawa shine ka yi abu ba tare da wani ya ji me kake yi ba kar ka yadda ka yi wani abu wani ya ji ka shi muka ce idan ya kubuta ne ba yadda ka iya wannan kuma wani abu ne amma kai dai ka jiyar da kanka ba tare da wani ya ji ba kai ka san me kake karantawa a sirrance ba tare da wani ya ji ba wallahu ta'ala a'lam jama'a tambayoyi na san ba za su kare ba ku yi hakuri akwai bayanan da nake so zan yi kuma ina so ya shiga cikin karatu a na farko zan yi wannan bayanin ne na farko saboda ya kama ni kusan dole sai na yi amma asali ban so ne wannan bayanan ba kuma na so wannan bayanai a su fantsama su higa ko'ina saboda a munasaba da ta sa nake bukatar ne waɗannan maganganu duk wanda ya san ni kuma ya san cewa muna harkar da'awa ya san cewa ina karantarwa ko ina rike da ragamar makarantar state locust wato makarantar attibiyan bi tahfizul qur'an wa dirasatul islamiyya wannan makaranta a ba alfahari ba tahaddusan bi ni'matillah mun zo wannan anguwa ta anguwar state locust kusan tsawon shekara goma sha biyar ko sama da haka da fara assasa da'awata a wannan anguwa kusan zan iya cewa tana daga cikin anguwannin farko-farko ko gurare na farko-farko da na baje kolin da'awa kuma Allah ya karba abin daidai gurgudu a nan muka fara tafsiri na mata wanda asali tafsirin da na fara na mata ne sai daga baya muka zo muka sa tafsiri a wannan masallaci kusan tsawon shekara takwas ko tara da suka wuce ina fata an gane to alhamdulillah muka sa tafsiri na mata muna yi lokacin da muka zo wannan masallaci kamar yadda mutane da yawa suka sha jin yanayin yadda masallacin yake a dabbobi ne suke kwana a ciki awaki da tumaki har da karnuka suke kwana a cikin masallacin masallacin a wargaje saboda anguwa ce wanda muna musu fatan alheri amma kuma anguwa ce wacce take da matsala dangane da riko da addini ga mutanen anguwar akwai wata baiwar Allah ana ce mata barista Fatima Gamdo Birma wanda da ita ce liyazin ofisa na nan Gombe State a Abuja tana garin nan da mijinta tana nan wannan anguwa ta State Locus barista ce wanda da ita ne ta zama shugaba na kwamitin mata na wannan anguwa wanda a karkashin su muka fara assasa wannan tafsiri Allah ya saka wannan tafsiri albarka har ta kai ga wannan guri yana cika masallacin ya cika har haraba har waje har ta kai matakin da wani lokaci sai mun yi aran kanofi ko mun karɓo haya mun kankafa mata su zo su cika a hakan ma baya wadatar wannan dalilin ya sa da yawa daga cikin bayan allah daga cikinsu akwai irin shi alhaji baba ibrahim wanda wala allah muna tare da shi da su kwamanda ga yana zaune da ma'aikatanmu na social media ga su muna tare da su suka yi ta ba da shawarar cewa gaskiya a dawo da tafsirin nan na mata nan mun sha daga da kaiwa da komowa tsakanin mu da muka yarda a yi haka da kuma su 'yan kwamiti na masallacin state locus wajen yarda a dawo da wannan tafsiri nan amma daga ƙarshe dai a muka yi nasara a kansu suka haƙura dole muka dawo da tafsirin nan kuma dawo da tafsirin nan ya haifar da alkhairai ba ɗin- ba ɗan kaɗan ba a hakan ga su kwamanda ga su baba ibrahim da sauran kowa ya sani a hakan ya kai matakin da wallahi masallacin nan har nan koridon nan har nan waje har masallacin mata cika yake idan muka zo tafsirin mata ko har ajujuwa cika suke yi saboda yanayin yadda mata suke dandazo wajen zuwa tafsirin nan so kenan kamar da muna da bukatar ƙari da ma za mu samu ƙari da muna bukata to alhamdulillah haka aka ci gaba da tafiya a tsawon zamana a lokos tsawon shekara goma sha zuwa yanzu mun yi ta samun 'yan matsaloli tsakanina da kwamiti wanda waɗannan matsalolin zan takaita su ba wai matsaloli ne na ko wani abu ba mm-mm. kawai mutane ne a iya fahimta ta wanda suke 'yan boko amma kuma ruhin addini da yawansu bai ratsa su ba da kuma sanin hakikanin addini to dama sau da yawa idan aka zo aka haɗu da wanda Allah ya ɗan sanarwa wani abu na addini da wanda ya je ya gama bokonsa ya gama aikinsa ya zo ya ritaya ko ya dawo ya zo ya tare a anguwa kuma aka yi kuskuren saka shi a cikin kwamiti na masallaci ko makaranta da yawan mu mun sani cewa ba a cika samun zaman lafiya ba saboda za su yi ta kawo wasu ra'ayoyi da wasu tunanuka irin nasu na 'yan boko jazakallahu khairan maza abdulkadir za ka yi ta kawo wasu ra'ayoyi da wasu abubuwa na 'yan boko kai kuma kana ganin abin ta janumin addini ba haka ya kamata ba to sai ku dinga samun saɓani tsakaninku da su a irin wannan har ta kai matakin da na fusata sau kusan biyu ko uku na watsar da wannan makaranta bayan kuwa da mun zo mu muka assasa ta alhamdulillah ba alfahari ba a dalilinmu aka gina waɗannan ajujuwa gaba ɗaya a dalilinmu aka gina wannan masallaci a dalilinmu aka kawo tarbiyya da karatu da ilimi a cikin wannan anguwa to amma sai ya zama kullum ana kallon wasu ƙananan matsaloli waɗanda ba in za ka kwatanta su da alkhairan da aka dasa a gurin wato bai kamata ma ana magana a kansu ba in dai za ka kwatanta da alkhairan da aka dasa to bai kamata a yi magana akan waɗannan matsalolin ba to wani lokaci in abu yayi abu sai na ce musu na haƙura kawai na bar makaranta su yi kwamiti daga baya in makarantar ta ja ba domin alhamdulillah sau da yawa daga mutum ya ji cewa ni ne nake rike da makarantar saboda gamsuwa da tsarin da'awarmu da tsarin karantarwarmu wallahi mutum baya tsaya wani bincike wani tunani in dai jini ne zai ɗauki ɗansa ya kai makaranta to don haka aka yi ta samun matsala sai na fusata in watsar su je su same ni su bani haƙuri in sake dawowa bari in faɗa muku wata magana kuma kamar yadda na faɗa munasaba ta sa zan faɗe ta na rantse da Allah akwai lokacin da malam da kwaro Allah ya saka mishi da alkhairi ya je cikin masallacin saboda tsabar rigimar ta yi yawa yana musu nasiha ya fashe da kuka shi malam da kwaro in ya ji ni ya san an yi haka sau da yawa idan muka haɗu da shi in ya tambaye ni yaya maganan makaranta da masallacin lokacin sai masa har yanzu muna ne ka amma malam albani kana hakuri waɗannan bayan Allah kaza kaza kaza kaza ce to ya za a yi mana ce to Allah ƙara hakuri a ƙara hakuri haka muke ta tafiya na fusata kusan sau uku ina bari suna sake zuwa su nemo ni mu sake dawowa akwai lokaci na ƙarshe da makarantar ta koma zero digiri domin san da kowa ya watse a makarantar kowa ya watse aji ɗaya saura kuma shi ma ɗaliban da suke ciki ba su wuce mutum bakwai ba ko takwas akwai wani bawan Allah malam Ridwan shi yake rike da waɗannan ɗalibai har daga ƙarshe suka sake koma suka same ni suka rarrashe ni akan na dawo na ce musu to ina da ƙa'idoji na rubuta musu ƙa'idoji na na basu suka yadda suka sa hannu akan ƙa'idojin na zo na karɓi makarantar da ikon Allah makarantar ta dawo cikin hayyacinta har ta kai matakin da muka samu ɗalibai sama da mutum 200 a wannan makarantar kusan mutum 300 a cikin ci gaban da muka samu a wannan makaranta mun samu hafizan alkur'ani da yawa wanda ko kwanan nan kun san na gayyace ku sauka na alkur'ani kuma jama'a da yawa anan sun je wannan sauka har ma muka samu alkawari da gwamna ya mana na cewa zai zo ya sake gyara da kuma kintsa da gyara da saita makarantar da gina wasu ajujuwa da shauransu kuma wannan alkawari ko kwanan nan ya sake tabbatar min cewa zai cika shi kuma ina fatan zai cika hidin kuma zan ci gaba da bibiya in Allah da sai an cika wannan alkawari insha Allah ta'ala to amma abin da yake faruwa shine matsaloli sun yi yawa malaman da suke makarantar da yawancin su ga sunan akwai malam Usman gashi muna zaune ina malam Ibrahim malam Ibrahim bai zo ba ina malam Abubakar Hedimasta bai zo ba ina malam Kabiru ga malam Kabiru yana zaune ga malam usman sai yana zaune sai waye malam usman da kuka zo akwai wani ina malam abba ba su zo ba yawancin su muna nan muna ta'alim tare da su sukan zo nan gurin karatu sukan zo mai sallar juma'a ina mai rantsuwa muku da Allah sau da yawa wani lokaci aka rasa kuɗin da za a biya malamai tahaddusan bi ni'matillahi wallahi summa tallahi ni nake cire kuɗi a aljihuna nake biyan su ga su malam kabiru suna gani idan ƙarya nake za su iya musawa a wasu lokuta banda salarinsu tun da abin da ake ba su bai taka kara karya ba malam usman nawa ake biyan ka a gurin dubu bakwai dubu bakwai ko dubu bakwai ake biyan shi a wata yanzu don allah dubu bakwai mai za ta maka a kwana biyu ma ko a sati balantana a wata to wata ran sai a yi wata ɗaya wata biyu ba a samu kuɗin ba ma aka biya baba ibrahim kana kusa ya koya fita ta don haka idan allah ya sa na samu wani fatahi ko wani ɗan alheri so sai in zo sai in ce a min ɗin malaman duka sai in ɗan ɗauki wani abun ɗan babba su wannan abun da nake musu sai suka cire maransu gaba ɗaya daga maganar salari kawai ɗan abin da allah ya sa ni na samu na ɗan ya ga musu da suke suke suke gudanar da harkokin rayuwarsu wannan ina faɗa ni saboda ta kama ni sai na yi wannan bayanin domin akwai abin da zan je zuwa ƙarshe wanda zan muku bayani ya kama ni dole amma da ina yi ne tsakanina da Allah kuma har yanzu tsakanina da Allah nake amma ina magana ne yanzu saboda abin ya kai makura ya kai intaha to haka muke tafiya da bayan Allah nan muna ta karantarwa ɗalibai suna haddace alkur'ani yara suna samun tarbiyya daidai gwargwado ba makarantar da zaka je ka dasa baka samu matsaloli na rayuwa matsaloli na ɗalibai matsaloli na rashin kunya ɗalibai na rashin tarbiyya kana tarowa can can yana ballewa kullum a cikin haka ake duk wata makaranta da ka sani ka je ka bincika ga malam abdulkadir yana zaune yana da makaranta a hannun shi ya san irin wannan matsalolin da nake ambatawa to amma in ka kwatanta kuma alheran da ake dasawa to za ka ga sun ninninka waɗannan matsalolin da ake samu har ta kai ga wannan makaranta ta kai matakin da a yanzu duk makarantun gombe state waɗanda suke shiga gasa ta musabakar hadithi ba makarantar da ta kai wannan makarantar a halin yanzu ko kwanan nan sanda muka ɗauki gwarzan shekara gaba ɗaya na gombe state gaba ke ɗaya a makarantar aka yi mana kyaututtuka aka yi kaza ko lokacin da coordinator na besda dr abdullahi garkuwa ya je gurin ya ba wa ɗalibai kyaututtuka abubuwa da yawa waɗanda ba sai na tsaye ina ta lissafa muku ba ina dai kawo muku don ku gane makarantar ta taka matakin da ba a yi tsammanin za ta taka ba a dalilin wannan ya sa ina ta'alim na mata a gurin duk ranar lahadi har ta kai da ina ta'alim na maza duk ran laraba amma matsalolin gurin ya sa dole ina ji ina gani na haƙura ta'alim ne yanzu ya kai kusan shekara biyu ba a yi ba su baban maryam da su kwamanda sun sani kwanakin baya na tsaye da karatun bayan allah nan suka zo suka dinga bina sanda muka zauna ga su kwamanda su ne shaida allah ne babbar shaida suka rarrashe ni akan na koma karatun na koma muka ci gaba daga baya na ga abin ba zai yi ba na ajiye musu wannan masallaci da kuke gani yanzu gyara shi da aka yi da rufin da aka yi masa akwai mutum biyu da zan ambata ɗaya allah ya masa rasuwa allah gafarta mishi shine alhaji alkasim mai nama allah ya ji kanki da rahama na biyu shine alhaji abdullahi ba mushkila shi yana raye kusan su ne suka ba da gudunmawa mafi tsoka aka gyara masallacin aka mai da shi masallaci na zamani amma wallahi ba mu isa mu kuskure misali yawanci idan ka ga makaranta da masallaci to akan yi sallah tare da ɗalibai a masallacin wani lokacin za ka ga yara suna kiriniya kana ta musu tsawa kana ta saita su kan sahu suna kaucewa akalla dai kana ba su tarbiyyar da ko da sun bar gurinka kuma sun girma yaro zai dinga tuno abin da aka dinga nuna masa kuma zai tashi akan wannan tarbiyyar amma ina mai tabbatar muku sau da yawa idan bana nan idan kuka ga wulakancin da suke wa malaman nan akan wannan matsalolin abin sai ya baka mamaki kwanan nan akwai wani abu da ya faru ni ban san abin ya faru ba na zo ina hudu baran juma'a sai na kawo wata qadiyya da take da alaka da irin wannan abin kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ban san wannan abin ya faru ba ina magana akan yadda wasu suke wulakanta masu karantarwa suke cin mutuncinsu ashe kafin wannan ranar ta juma'a ko ran laraba ko wani a makamancin haka malaman nan sun zo suna karantarwa sai wata yarinya aljanunta suka tashi kuma sai ya zama dab da la'asar sai suka tsaya suna mata karatu domin su samu ta dawo hayyacinta sannan ai sallah wasu daga cikin anguwar suka zo suka taru a bakin masallacin daga cikin kalmomin da suke faɗa suna cewa ku duba waɗannan 'yan iskan malamai wallahi sun matallahi amma ba ku ji wannan magana ba ko ban faɗa kowa ba sai bayan da ne hudu ba na fita sai wasu daga cikin malaman suka sami suka ce malam ka samu labarin abin da ya faru da mu ne ranar laraba na ce me ya faru ba kan labarin na ce wallahi ban sani ba suka ce ranar laraba gashi gashi gashi gashi abin da ya faru da wulakancin da aka yi mana a makarantar lokaci malam usman haka aka yi ko a cikin ramadan ne ko ana daura ne ko eh oke a tafsiri ne ma ne bayani ba a hudu ba ku sai ne magana akan abun oke da la'asar a gurin daura abin ya faru mun zo tafsiri sai kuka ji kuma ina maganganu wanda suke da alaka da irin wannan wulakancin wallahi da muka fita anan suke tambaya na suka ce ko ina da labarin abin da ya faru nace wallahi ban sani ba to wannan na kawo muku ne to daga ƙarshe dai duk waɗannan matsaloli sun faru tsawon shekara goma sha biyar jama'a zuwa yau ina ta haƙuri ina ta danna zuciyata eh eh haka ne daga cikin ta'alimar da muke yi na a social media babu ta'alim ɗin da ake binsa irin wannan ta'alim ɗin da muke na mata na locus saboda muna da fito da matsalolin zamantakewa wanda kuma mun sani jama'a suna cikin irin waɗannan damuwoyin so mutane suna bin karatun fiye da yadda kake tsammani yanzu dakatar da karatun ya sa mutane suna ta kiran mu suna ta neman a dawo a ci gaba da karatun to a takaice matsala ta kai matsala tsakanina da mutanen state locus akan makarantar state locus wanda ya kai matakin da ni dai na ajiye na bar wannan makaranta a halin yanzu kuma yau din na rubuta leta na je na samu ciyaman na fta nasu na danka mishi a hannun shi tare da tabbatar da cewa na bar locus na bar makarantar locus abin da ya sa na jima da ba daina zuwa ya kai kusan sati uku ba na zuwa makarantar su ma malamai an sake sabunta musu wani abin nan appointment later su kuma suka ce ba za su sa hannu a kai ba ni ba ni na hana su ba na ce duk wanda yake bukatar ya je ya aiki da su da waɗanda aka kawo to su je su yi aiki da sun ce su ba za su yi aiki da su ba to don haka ina maimaitawa kwamitin makarantar locus ta sani babu wani malami da na hana shi zai aiki a can babu shi kowane ne duk wanda kuma ya ce muku ni na hana shi aiki a makarantar saboda ni na bar gurin to ku sani cewa ya mun karya kuma Allah sai ya mana hisabi tsakanina da shi ban hana kowa ba duk wanda yake so zai je yi aiki da su bismillah ni ban hana ba amma dai ni na bar gurin saboda waɗannan matsaloli da kuma da yawa wanda ban ambata muku ba saboda babu bukatar na ambace su amma inda zan ambata su to gaskiya akwai waɗanda za a ji haushin su da yawa kuma ba na so a ji haushin kowa wallahi su saboda haka a wannan makaranta a yanzu dai na batta abu na biyu ina so waɗanda duk suka sanni da ina rike da lokacin to su sani yanzu ba na nan saboda ko jiya wala akwai mutumin da ya kira ni ya ce min zai kawo ɗansa makarantar amma Allah haka na daure na ce masa ya kawo ban ce masa bana makarantar kuma na san ya kira ne don ya tabbatar cewa in ni ne zai kawo in ba ni ne ba zai kawo ɗan shi ba to kada na ci gaba da ɓoye wannan abun a samu wani nau'i na cin amana nima daga gurina ko kuma wata matsala ta faru a dinga jingina makarantar zuwa gare ni ina fata kuna fahimtar magana so a sani cewa yanzu bana tare da makarantar alhamdulillah ina roƙon Allah abinda na dasa a wannan makaranta tsawon shekara goma sha biyar zuwa yau idan alheri ne Allah ya bani ladan da ni da wanda muka aiki tare da su idan kuma sharri muka dasa Allah tun da bamu mutu ba ka ba mu damar tuba Allah muna tuba gare ka dangane da sharrin da muka dasa a san lokos muna neman gafara ka Allah akan mun dasa sharri a lokos Allah ka yafe mana wannan sharrin da muka dasa in kuma alheri ne muka dasa to Allah ka ba mu ladan abin da muka dasa na alheri kuma ba na faɗa da kowa ni yanzu faɗa na akan abu biyu ne ya zan yi in gama da duniya lafiya kuma ya za a yi in samu kuɗi ne ya addini in taimaki al'umma wallahi waɗannan duk inda ka ga ina shiga ina fita to akan waɗannan abubuwan guda biyu ne yadda zan yi lahira ta ta yi kyau da kuma yadda zan yi in jawo wa kaina amfanin duniya da lahira kuma in jawo wani wannan shine manya-manyan ajandodina don haka yanzu gurare uku su ne guraren hulɗata na farko shine gidana da iyalaina in dai ka lalube ni a masallaci bana nan to ina gida na biyu shine masallaci na shine nan da kuma inda nake gudanar da duk wata harka ta addini a gayyata kaza a ta'alim kaza a lacca kaza da shauransu guri na uku shine harkar kasuwa ta da abokan kasuwa na ina so ku san a cikin nan yanzu haka akwai wanda muna kasuwa da su amma ba zan faɗa muku su waye ba ɗalibai ne muna tare da su kuma abokan harkar kasuwa ta ne muna kasuwa da su to waɗannan abubuwan guda uku masallaci na gidana harkar kasuwata waɗannan su ne manyan ajanduna sai kuma abin da wani ya nemo ne ya ce in shigo ciki ko dai yana da wani kes ko yana da wata bukata ko yana da wata damuwa ko yana da wani abu da yake so na shigo ciki to zan shiga gwargwadon abin da Allah ya sa zan iya yi zan yi abin da ya fi ƙarfi na kuma in jingina wa Allah ko in tura shi gurin wanda zai iya masa wanda ni ba zan iya ba su don haka na bar wannan makaranta abu na gaba shine ina sanar da ku cewa daga yanzu duk wanda zai zo min da wata magana ko ta wata makaranta to ya sani cewa na daina jagorancin makaranta sai dai ka ɗauki makarantar ka danƙa min ita a matsayin mallaka ka koma gefe ka rabu da ni in tsara abin da na ga ya dace na karantarwa amma ka so ka saka ni wai ni in zama jagora in abu ya zo ya zama abin da ya zama sannan ka zo kai ca a kaina har daga ƙarshen in ji ko kai ka koran ko kuma ni in ji na ba zan iya ba na bar maka to na daina wannan insha Allah wanda muka yi a baya Allah ba mu lada saboda haka daga yanzu ina sanar da ku cewa na ɗiga ɗan ba na neman makaranta ta ina mai rantsuwa muku da Allah akwai mutanen da sun sha samuna suna cewa malam me yasa ba za ka mallaki makaranta taka ta kanka ba ka kai matsayin da za ka mallaki makarantar kamala in ce musu ba komai lokaci yana zuwa mu ba gagga muke sai duniya ta haɗu mana ba in Allah ya kawo duniya muna fatan ta zo ta mu yi aiki da ita wajen taimakon addini amma wallahi in ba ta zo ba ba za mu je mu zubar da kanmu ko mu wulakanta kanmu da addini wajen neman ta ba saboda haka duk wanda yake shirye zai ban ko fili ko ya bani makaranta ginanniya ko ya ce in zo in nemi inda nake so ya gina mu to ya sani ba wai zai gina bane ina faɗa ne saboda kada wani ya ce to malam tun da ka bar can to taho eh zan taho amma ka san akan me zan taho ina fata an fahimci magana so don haka za mu yi magana ne ta doka da oda cewa wannan makarantar ba taka bace tawa ce kuma ni nake da ikon gudanar da duk abin da na ga ya dace na karantarwa ba za ka samun baki ba ba laifi ka ba da shawara in na ga ta yi ta yi daidai da addini in ɗauka in na ga bata yi ba zan ajiye maka a barka ko da kai ne ka kashe miliyan ɗari wajen gina makarantar wannan shine ka'ida so saboda haka ina sanar da wannan saboda na san wala Allah wasu za su iya tuntuɓa ko su nemi jin haka sannan a ƙarƙashin wannan har ilau akwai alhaji ɗan babu Allah ya saka mishi da alkhairi alhaji dan babu in ba manta ba shekarun baya akwai ɗansa da Allah ya masa rasuwa soja ne wanda suka yi hatsari hatsari alhaji awwalu ko suka yi hatsari da hida matarsa suka rasu da yarsa ne ko har da yarsa duka Allah ya musu rasuwa to sai zo ya gina wata makaranta a nan da masallaci a nan kusa da mu opposite da kamara din nan ya yi masallaci a ƙasa ya ɗora ajujuwa guda biyu manya sai ya saka shi sadaqatul jariya ga shi wannan ɗanasa da Allah ya masa rasuwa na fata an gane to sai nemo ni akan cewa yana so ya danka min wannan makaranta sai na ce masa to alaji tun kafin wannan kes din ya faru sai na ce masa alaji na yadda ina buƙatar makaranta kuma idan ka bani zan karba amma ina so ka sani cewa ba zan karɓi makaranta a babin jagoranci ba sai dai in karɓa a babin mallaka in ka amince za ka mallaka min makaranta to bismillah in ka ga ba za ka iya ba to ka samu wani ka mallaka mishi ayyukan addini suna da yawa ba dole sai na riƙe makaranta ba zan je in ci gaba da iya wanda Allah ya hore min zan yi sai in ci gaba da harkar addini na a can ya ce malam na yarda zan baka makaranta a matsayin mallaka cikakkiyar iko na gudanarwa yana hannunka ko baki ba zan saka maka ba duk abin da za a yi na karantarwa a gurin babu baki na a ciki sai na ce to ba za mu yi haka da baki ba sai in ɗauko lauya ka ɗauko lauya sai lauya ya rubuta mana da yaren su na lauyoyi sai ka sa hannu ni ma sai in sa hannu eh mun mun sa- an karantar da mu mun yi ilmu inji inji ɗaya daga cikin mawakan Hausa ko yauwa ya ce malam na yadda ka kawo lauyanka in kawo na wasu haɗu su rubuta mana don haka gashi nan wannan takarda da kuke gani lauya ne ya rubuta da lauya na da lauyan alhaji dan babu suka rubuta muka sa hannu gashi nan abin da aka rubuta a eh to ai gaskiya ne ai yawa au- authority to operate islamic school at the premises of Fadilatu Awalu Memorial Islamic School, Metamasule Road opposite Kamara Primary School, Bolari Gombe. Authority to operate. Cikakkiyar dama da mallaka ta gudanarwa. Abin da ya sa muka ce a sa wannan saboda in na ce mallaka ka fahimce ni da kyau ba ina nufin na mallaki makarantar mallakar da in na mutu su usaimin da fauzan za su ci gadon makarantar ba ina so ku gane wannan da kyau a'a mallaka ce ta cikakkiyar iko na gudanarwa ba bakinka a ciki sai in ni na sako ka in kuma ka ce za ka tsoma min baki sai in ɗauki wannan takarda sai na kaɗe ta sai in tafi kotu sai in maka ka a kotu wallahi ya ce mun yi da kai ba yawonka a cikin gudanar da makarantar me yasa ka suke samun baki ina fata an fahimci magana saboda ba zai yi ba jama'a mu zo mu ta shan wahala muna assasa guri wasu kawai suna zuwa suna kwacewa suna koma suna alfahari da guri ya isa haka su don haka mallaka ce ta gudanarwa ba mallaka ta idan na mutu zan gada ba ko 'ya'yana su gada ba a'a su ma iya mallakar gudanarwa ce su zo su gudanar amma su ma ba za su ci gadon ka ba ko sun mutu ba za a ga- ba za su ci gadon ba 'ya'yansu ba za su gada ba so ka gane wannan ba na ce ka ban makaranta ko fili da zai zama na mallake shi yadda in na ga dama zan iya sayar da gurin in cinye kuɗin ko kuma in yi wani abu ba ina fata kuna fahimtar magana so kar wani ji ya ce mallaka ce ka ganshi kuɗi yake nema duniya yake na to kaji kaji kalar mallakar ina fata ana fahimta yawwa so wannan kenan so saboda haka ya bamu wannan ajujuwa guda biyu a kuma mun tsara za mu fara karantarwa a wannan guri to ga fom ɗin karantarwa ina so ne in gaya in nuna muku abin duka wannan shine fom ɗin gashi nan kuma kwata-kwata abin ɗaliban da za mu ɗauka mutum tamanin ne kuma daga gobe karfe goma na safe za a fara sai da fom ɗin a premises na makarantar ina faɗin wannan saboda waɗanda wala Allah za su yi sha'awar kawo 'ya'yansu to bismillah mun samu guri da za mu fara amma har yanzu maganar mallakar makaranta ta tawa wannan maganar har yanzu tana don waɗannan ajujuwan kwata-kwata guda biyu ne muna so mu samu makarantar da akalla zai ɗauka mana mutum dubu ko mutum dubu biyu zallan ɗalibai kuma za mu dinga lakcoci a gurin za mu yi hall babba na karatuttuka za mu yi abubuwa da yawa na da'awa a gurin za mu dinga daurori ana sauƙi littattafai ga su malam abdulkadir a zo a dinga ɗaukar ɗalibai ana musu daurori a tara mata a dinga koyar da su abubuwa na addini da yawa markazi ne nake so in allah ya da zan gina dan da'awa insha allahu ta'ala yauwa insha allahu ta'ala don haka duk wanda yake jin a shirye yake ya taimaka to ya zo amma za mu kawo lauya ya yi rubutu tsakanin mu da shi kawai shi ne da haka tun kafin ka zo ka san akan me za ka zo in ka ji ka gamsu ka zo to mu kuma mun gamsu mu saurare ka ka ba mu duk abin da za ka ba mu wajen gina makaranta domin karantar da bayan Allah in ka gamsu da mu in ba ka gamsu da mu ba Allah ya hore mana kuɗin mu namu mu sayi filin mu gina mu ɗauki ɗaliban ta yadda ko mutuwa muka yi ƴaƴanmu ne za su gaji makarantar tun da da kuɗi na na saya ba shi kenan ba kaji ba za ka iya ba karka damu mu ba za mu je mu zubar da mutuncin mu wai dan muna so kai mana yau aikin addinin mu za ka ba kanka za ka yi wa ba ba lahira ka za ka nema ba lahira ka za ka nema don haka in kan ji za ka iya muna wai in ina faɗin wannan sai a dinga cewa na cika cika baki no ba cika baki bane jama'a mutanenmu da kake gani sun wuce tunaninka dole ka nuna mutane kai ka san yancinka ka san me kake yi in ka ji ba za ka iya ba ban matsa maka ba wallahi in Allah ya yarda ko baka ban ba in Allah ya yarda tunda Allah ya san niyyata na cewa ina so na gina markazi ne na karantarwa in Allah ya yarda Allah zai bani damar da zan gina insha Allah ta'ala kun gane maganar da kyau ko so matsalar a fili take babu wani abin ɓoyewa a ciki so in ka shirya mu ma mun shirya an gane ko ta baki na ɗan ƙwairo ya ce in ka shirya mu ma shirya don haka zo mu tafi filin daga amin amin so don haka wannan shi ne saboda haka ga fom ɗin nan za a fara abin nan bari ku ji tsari kaɗan daga cikin ku ya haƙuri a gurguje zan ƙarasa kaɗan daga cikin tsarin da muka yi wa makarantar wajen yadda za mu karantar da kuma yadda karatun zai gudana sakamakon muna da tsari mu a cikin duk abin da zamu yi na karantarwa muna da tsari kuma muna da malamai yanzu haka waɗanda suke gogaggu ne a fannin qur'ani gogaggu ne a fannin hadisi gogaggu ne a larabci domin ka'idar ma da muka saka a makarantar shine ba za a yi hausa ba daga turanci sai larabci kuma a yanzu wannan makarantar zallar hadda da karatun hadisi da tauhidi za a karantar a ciki kuma akwai abin in ka sayi fom din akwai gurin da kai kanka idan ka zo za ka san cewa you are not qualified don haka ba za ma ka dawo inda muke ba daga sayi fom din za ka gane ɗanka ko yaronka bai qualified din ma ya zo gurin ba don haka ba jigari jigarin ɗalibai ɗalibai za mu ɗauka wanda za a yi karatu shi yasa muka takaita mutum tamanin kawai muke bukata ɓangaren yara da ɓangaren matan aure kowanne akwai kolin ɗinsu wanda za ka cika insha Allah. daga cikin tsarin da muka yi na yadda hadda za ta kasance a wannan makaranta shine ajujuwa ne guda guda uku ajujuwa ne guda uku a na farko dai fom ɗin naira ɗari biyar ne na biyu registration naira dubu ɗaya ne wannan makarantar kenan na uku school fees ɗin naira dubu hudu ne sannan akwai baji naira ɗari akwai maintenance naira ɗari biyu akwai fayil jacket naira 200 total ɗinsa naira 6,000 ne babu wani tsada a ciki amma kuma ina mai tabbatar ma in ɗanka ya fara karatu a makaranta za ka tabbatar da cewa ya samu inda zai karatu da izinin Allah ba alfahari muke yi ba wallahi mun iya abin da za mu koya wa yara insha Allah ta'ala mun san abin da za mu koya musu da izinin Allah littattafan da za a amfani da su akwai qur'ani akwai hadith akwai fikihu akwai tajwidi akwai tarbiyya abin arabiya akwai azkar akwai tauhidi waɗannan su ne littattafan da za a yi amfani da su tsarin hadda kullum a aji ɗaya yaro zai kawo rabin shafi a sati zai kawo shafi biyu da rabi ina fata an fahimta tun da ranakun karatun banda alhamis da juma'a kaga asabar lahadi litinin talata laraba ka kullum idan an haka ɗari hamsin shafi haka ne kuma malam bukadir na'am an samu rubu'i kenan da zakumullahu khairan da haka kowanne sati ɗanka zai haddace rubu'i to sai ka buga idan ɗanka kullum zai bada rabin shafi a shekara nawa zai haddace alkur'ani wannan shine tsari ina fata an fahimci magana sannan a wata zai bada izu biyu ne izu ɗaya sori a wata zai zama zai bada izu ɗaya tunda duk sati zai bada shafi biyar izu biyu da rabi na fata an fahimta a shafi abin nan shafi biyar kai rubu'i to kaga a wata kenan zai bada izu ɗaya daidai a tam kuma zai haddace izu biyu da rabi a kowanne tam ɗanka yana da hadda izu biyu da rabi da haka tam nawa muke da shi a shekara uku kaga a shekara ɗanka yana da haddar izu bakwai har da rabi to idan kai izu bakwai da rabi sau nawa sau nawa zai zama zai zama abin nan sittin gaba ɗaya sau biyar kenan ko shida kaga mai waɗannan suke wannan ajin a shekara biyar ko shida za su haddace alkur'ani da izinin Allah amma wannan tsarinmu ne ta iya yiwa Allah ya sa ɗanka ya zama yana fikin a rana ɗaya ma zai iya bada shafi biyu ko shafi uku ko biyar ni na ga yaron da yake bada shafi goma a rana jama'a da ka in dai yana da basira cikin watanni kawai sai ka ji mun gayyace ka mun ce ka zo ɗanka ya haddace ina fata an gai- an fahimta amma wannan mafi karanci ne a aji na biyu shi kuma zai zama zai zamanto mutum zai ba da shafi an gane a kowane rana a sati rabin izu kenan zai bayar mutum zai ba da rabin izu a sati a wata kuma izu nawa izu biyu a tam kuma zai ba da izu biyar ne kowanne tam ɗaya yana da izu haddar izu biyar to kaga izu biyar sau nawa times 3 ko times 10 ya zama sha biyar kaga a shekara zai zama ya bada izu nawa a tam zai bada izu goma sha abin na zai bada izu biyar a tam uku zai bada izu goma sha biyar tam uku shekara ɗaya kaga a shekara hudu ya haddace alkur'ani ina fata an fahimta a tam ɗaya izu sha biyar tam na biyu shi ma izu nawa izu sha biyar tam na uku izu sha biyar kaga a shekara ya haddace izu arba'in da nawa da biyar na fata an gane to sai tsarin a rubu'i a sati izu ɗaya da rabi kowanne sati izu ɗaya da nawa da rabi a wata izu biyar kenan sannan a tam izu sha biyar da rabi a tam izu sha biyar da rabi wancan a tan izu biyar ne wannan kuma a tan izu sha biyar da rabi wancan a shekara izu sha biyar wannan kuma a shekara zai zama nawa tunda a tan zai zama izu sha biyar a shekara zai zama izu arba'in da biyar kun gane magana da kyau ko to wannan shine tsarin yadda karatun zai zama da izinin Allah wannan ajujuwa guda uku kenan wanda su ne kaɗai muke da su wanda za mu yi amfani da su wajen karantar da yara a wannan gurin sauran tsarin littattafai su hadisi su fikihu su tajwidi su arabiya su azkar su tauhidi wannan sai an zo ne za a ga ina ya kamata a sa yaro ya ya kamata ya karanta ya ya kamata ya dinga haddacewa wannan shine saboda haka duk wanda yake bukatar form din insha Allah ta'ala gobe daga karfe 10 a makarantar tana nan opposite the gate din abin nan kamara zaka samu form din form din sai ka saya insha Allah ta'ala mun saka daga gobe zuwa rana ita gobe to mun gama sai da form wala Allah ya kai lokacin kafin a saye fom ɗin dan mutum tamanin kaɗai za mu ɗauka wala Allah kuma ya kai har lokacin amma ko ya kai ko bai kai ba zuwa rana ita gobe mun rufe sayan fom ko ka zo ba za mu sayar ma ba tsari kawai za mu ɗauka na doka da oda in za ka bi mu tafi ka bi in ba za ka bi ba ka yi gaba mu za mu tafi kawai shine yawwa authority kenan yanzu inda ban da wannan authority da ban isa ne wannan maganar ba tana yi he kwamitin su ce malam ba haka za a yi ba jama'a haka ne ko ba haka ba kuma yadda za ka yi dole ka ce to shikenan ya za a yi ina fata an fahimci magana dole ka ce ya za a yi yauwa kuma za ka iya cewa kudin fam 500 su ce a 150 za mu sayar dole kuma ka haƙura so don haka ina da dama yanzu ta gudanarwa yadda na ga ya dace haka zan yi ko ba yadda za ka yi da ni in kuma dai da za ka yi to bismillah wallahi mutane ne malam sai ka sai ka kwace yancin ka sannan ka zauna lafiya da su amma ba haka ba duk da wallahi da haka muke abubuwan nan duka ba wata doka an sayo ka malam taho da Allah ka zo ka yi ka ce to sai ka zo ka yi kai zuciyar ka ɗaya za ka yi abu ne don ci gaba amma wani yana nan yana tunanin ta ina zai shatile kai ka da kai to ta muka gano haka sai muka to ya isa haka mun yi a baya Allah ya biya amma a yanzu to muna da tsari na doka duk abin da za mu yi shi karkashin doka in ka karya mana doka mu ma mu karya ma doka kawai shine saboda haka in Allah ya sa kana da bukata sai ka zo ka insha Allah kar a manta na diga dan ba na neman fili na mallakar makaranta ta ko yanzu kake so ka bayar ka zo amma fa ga awwal barista yana zaune shi zai mana rubutu da yarensa na lauyoyi wannan kana ganin sa in ya tsaya a can ba sai ka rasa inda zaka sa kanka ya fara turanci billahi lazi saboda haka majalisun mu kewaye yake da duk wani nau'in ma'aikata yasa kuke ga har yanzu an yi an yi an yi wallahi an gagara ganin bayan mu kuma Allah da ba za a ga bayan mu ba insha Allah saboda ni ba dan kidan ka na je wasan ka zani ba yadda nake neman ilimi na karantar ina mai rantsuwa muku da Allah haka nake shiga na bubbuga in nemo ya zan yi samu kuɗin gudanar da rayuwata to kaga ba yadda zaka yi da ni amma in na zo gurinka na durkusa na ce zo ba ni na zubar da kaina to shikenan nan kai ka taka ni yadda ka ga dama amma har yanzu an yi an yi an yi an yi an yi an yi Allah ya kare mu da kariyarsa kuma muna ci gaba da neman kariyar Allah kuma ku taya mu addu'a saboda wannan shine mutuncin da'awar da muke yi yau idan aka kawo muku karata an ce na cinye miliyan ɗarin wani ko miliyan hamsin ɗin wani ko kaza ai wallahi ko za ku mun kara ku zo ku saurare za ku ce to ya ya karanta mana dai mu ji amma dai amarin nasa sai a hankali zama haka ne ko ba haka ba wannan kun mun kara kenan ko kun mun kara kenan amma idan na je na nemi nawa na kaina na bubbuga na rufawa kaina asiri zan zo ne magana da izza to wannan shine saboda haka muna so Allah ya bamu izza duniya da lahira yawa wanda yake neman izza Allah ya ce falillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina to Allah ka bamu izza duniya da lahira Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ya Allah duk abin da zai zama mana matsala a rayuwarmu da tsarinmu da da'awarmu Allah kar ka bamu ikon aikata shi duk wanda zai matso kusa da mu da niyyar ya zurmar da mu mu fada ai mana dariya ko ai mana ele ko a ce dawa dama kaza to gashi nan Allah kar ka hada mu da irin waɗannan mutanen ya Allah duk wanda zai matso da niyyar ya zo ya taimake mu ya ba mu gudunmawa mu yi da'awa ta musulunci Allah muna daga hannu muna roƙo muna kankan da kanmu gare ka Allah madaukakin sarki ka hada mu da irin waɗannan bayan Allah Allah kar ka zarrabe mu da son zuciya da son duniya ya Allah Allah ka sa duk abin da zamu mu'amalanta mu'amalanta a halal dinmu da abin da Allah ka bamu ka mallaka mana ko kuma ka sa wani ya bamu ya Allah Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa aljanna ce makomar mu dan uwa na tsawaita sai a hakuri wannan jawaban sun zama mun dole sai na yi su wanda tun da nake da ku ban taba yin magana irin wannan ba to amma bukata ce ta kama dole sai na yi su saboda in ba haka ba za a tafi da wasu tunatuka wanda kuma bai kamata a tafi da su ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh